بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya kara hada fuskokin mu a daidai wannan rana da muke karatu cikin muqaddima ta malam risala muqaddima da malam ya kebe ta domin ya yi bayani akan aqidar mazan jiya aqidar annabi da sahabbansa a muna kara da addu'an mu ga ga mahaifin babban malaminmu wanda aka ce Allah ta'ala ya karɓi rayuwarsa Allah ta'ala ya ji kansa da rahama Allah ta'ala ya ji kansa da rahama Allah ya kyautata bayansa Allah ya albarka ma iyalansa duka Allah ta'ala ya amfana abin da ya bari in ta mu ta zo Allah ta'ala ya sanya mu cika da kyau da imani idan ba manta ba muna muna magana akan wato shafa'a na manzon Allah muna magana akan ceto da manzon Allah ta'ala zai manzon Allah zai yi wanda Allah ta'ala zai bashi za mu kara karanta bakin daga na kuma sai mu ci gaba da sharhin abin da zai biyo bayan insha Allah ta'ala mala ya ce wa annan laha da'afa li ibadihi almu'minin alhasanat daga cikin aqidan ahlus sunna wa jama'a shine mu imani cewa Allah ta'ala yana ninninka aikin bayinsa mu'minai da suka yi aiki nagari wa safaha lahum bitawbati an kaba'ir as-sayyi'at kuma Allah ta'ala ya kauda kai yayin da su wato mu'minan suka tuba daga munanan laifukan su suka yi manya to sai ubangiji shi ma ya kawo da kai bai kiddiga musu wannan laifin ba wa ghafara lahum as-saghair ya kuma gafarta musu kananan laifi bijtinabil kaba'ir saboda sun nisanci manyan laifuka wa ja'ala man lam yatub min al-kaba'ir Allah ta'ala sai ya sanya duk wani wanda bai tuba daga manyan laifi ba sa'iran ila mashi'atihi zai zai zama zuwa ga karkashin garin daman ubangiji wato duk wani mumuni da ya yi wani babban laifi kuma bai tuwo ba to yana karkashin mashiya ta ubangiji garin daman ubangiji in ya ga dama ya zartar da shi in ya kuma ga dama ya yafe masa inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha malam sai kafa hujja da wannan aya lalle Allah ta'ala baya gafarta ai masa shirka wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha kuma yana gafarta abinda bai kai shirka ba ga wanda ya ga dama wa man aqabahu binari duk wanda Allah ta'ala ya masa hukuba da wutansa akhrajahu min habi imanihi watan wata rana saboda imaninsa da yake da shi da Allah Allah ta'ala zai fito da shi fa adkhala bihi jannatahu sai ya shigar da shi aljannarsa faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara duk wani wanda yayi aiki kusan kwacin kwayan zarra na alkhairi to zai gashi a wannan rana wa yakhruju min habi shafa'ati an-nabi sallallahu alaihi wa sallam man shafa'a lahu min ahli al-kaba'ir min ummati a wani wanda Allah ta'ala ya ba ma manzan Allah ceton shi daga cikin wanda suka yi manyan laifuka to zai fita sakamakon ceton manzan Allah din sallallahu alaihi wasallam ko kuma kace wa yukhriju Allah ta'ala zai fito da shi sakamakon ceton da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi masa a muna kan wannan gaba ta ceton manzan Allah mun fara magana akan yanayin wato sharɗan ceto muka ce ceton da duk wani bayan Allah za su yi a wannan rana to sai ubangiji ya yarda sannan za su yi sannan kuma sai ya musu izini sannan za su yi ba kawai mutum zai zo ya dauka ne haka ya ce zai je ya yi ceto ba ba a yarda masa ba kuma wato ubangiji bai lamunce masa ba a sai ubangiji ya lamunce maka sannan ubangiji in ya lamunce maka sannan ya yi izini kenan sannan kuma wanda za ka ci daɗin kuma sai ya yi ya yi yarda da shi ya ce wannan ya daga shi wanda za a ci daɗin ana iya zuwa manzo Allah ma kamar za mu zo makaranta hadisi na gaba akwai wanda zai zo shi mazala da kanshi zai cece su a ce ba za a cece su ba za a hana shi ceton wannan mutane saboda mai saboda Allah ta'ala bai yadda a ceton wannan mutane ba saboda haka kaga ceto banda izinin da ubangiji zai yi sannan kuma sai mutum mai imani waliyin daga cikin waliyan Allah ko dai annabi ko kuma daga cikin waliyai wanda ba su kai annabawa ba sannan kuma sai manzon Allah ya yarda da wanda zai za a ceta sai Allah ta'ala ya yarda da wanda za a ceta din Allah ta'ala ko da kana bukatar ceto amma in bai da a cece ka ba to ba hau kai tsakaninka ceto babu a to sannan kuma muka yi muka yi ishara ko muka faɗi cewa a wannan rana saboda wato ahwal nan tashin kiyama da zan yi dake wannan rana jama'a za su ga halin imuwa da halin wato a kakanika yi a nan ne za su fara kara da annabawa baki da za su fara kara da annabawa a je a roki ubangiji na farko dai a zo a yi wannan shari'a din saboda ana ganin yanayin da kowa da kowa ke cikin wani halin garari rana tana tana kusa da dab da mutane ana azabtar da mutane to gwara a zo a yi shari'a kowa ya san matsayinsa to a irin wannan hali ne mazala zai tafi wajen Allah ta'ala ya roƙe shi zai in ya roƙe shi za a bashi za a amsa mishi wannan wato roƙon da yayi na cewa a zo a yi shari'a banda kuma wannan roƙon da yayi sanan za a bashi wani ƙari wato mazala da ya je ba wai abin da ya roƙa kai aka bashi ba da ya je tunda dama ai an nema Muhammad ka je ka yi ceton da al-awwal wal akhir na farko da na ƙarshe su amfana to da ya je sai ba ba mu labarin an amsa ko ba amsa ba amma sai aka gaya mana karin da aka yi to tunda an gaya mana karin kamar an ce ne an gaya mana cewa shi ma wannan din da ya je ai an amsa mushi kenan saboda bayan da za a yi al'umma su bar wannan razanin sai sai Allah ta'ala ya zo ya ya yanke musu kowa da kowa hukunci kuma wai muka ce wannan shine wato daga ɗaya daga cikin ceto da manzo Allah zai yi a wannan rana da akwai hadisi a keɓance akan wannan hadisi a keɓance da yake cewa sai manzo Allah ya je sai ya roƙi Allah ta'ala ya zo saboda a hisabi sannan Allah ta'ala ya so a muka ce wannan hadisin bai da inganci ta fuskar sanadi amma dai hadisin nan da zamu zo mu karanta a yanzu shi ma ana fahimta haka cewa sai baza Allah ya je ne ya roka sannan ubangiji zai zo waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa sai ubangiji ya zo mala'iku su sau sau shikenan sai a fara sai a fara wato shari'a sai a fara yi kowa shari'a kuma cikin gaggawa karka tsammanin wai saboda na farko da na ƙarshe ya haɗu za su gaji da Allah ta'ala a cin gaggawa kowa da kowa ya san matsayinsa kamar ma an yi an gama kawai za a ga wallahu sari'ul hisab Allah ta'ala mai gaggawan hisabi nan da nan sai ga kowa ya san matsayin shi shikenan kuma sai a san wane ne wanda yake dan aljanna kuma wane ne wanda yake ba dan wuta Allah ta'ala ya tsare mu to a irin wannan yanayi ne shine muka fara karanta wannan hadisi da da ake da ake fada cewa manzon Allah zai tafi wajen ubangijinsa zai fadi a goshinsa yana yi ma Allah ta'ala kirari to yana yi masa kirari a nan ne Allah ta'ala zai amsa zai amsa mishi wannan wato roƙon da yake yi kuma shine farkon ceto da manzo Allah zai fara yi shine farkon ceto bari mu ƙara karanta hadisin saboda wato a ƙara fahimta abin hadisi ne da yazo a cikin wato as-sahihaini yana cikin al-masanid da cikin littafai da ma kutubus sunan da sauransu hadisin Abu Hurairah an rawaito daga sahabbai da yawa Abu Sa'id al-Khudri da sauran sahabbai duka sun rawaito wannan hadisi amma dai ga hadisin Abu Hurairah na kawo mana qala sai ka cewa kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi da'wa muna tare da manzon Allah a wani gangami da aka yi wani kira da aka yi gayya da aka yi na abinci farfi'a ilaihi dhira sai aka kawo manzon Allah a waza na wata dabba wa kana tu'jibu da kuma dama a wazan dabba tana ba shi sha'awa fa nahasa minha nahsa sai manzon Allah sai ya gatsa wannan wato naman sai ya tauna wa kala sai ce ana sayyidun nasi yawan kiyama ni ne shugaban mutane hantu ba kiran tashin kiyama sai maza Allah ce hal ta dabuna min mazaka kun san da menene na zama wato na samu shugabancin al'umma baki daya yajma'u Allahu al-awwalina wal akhirina Allah ta'ala zai tar zai tar na farko da na karshe fi sa'idin wahid a wani wato matsaya daya fa yusirhum an-naziru mai gani duka zai iya ganin su yusmi'uhum ad-da'i idan mai kira ya kira to za su ji wata dinumin shams a nan da za a samu rana ta matso kusa da wato makwakwadan mutane fa ya bulugun nasa min alghammi wal karbi ma la yutiquna wa la yahtamiluna sai wato tsabar bala'i da bakin ciki da azaba ya isa zuwa ga mutane ta yadda ba za su iya dauka ba ba za su iya dauka ba za su iya jurewa ba fa yaqulu nasu sai mutane su ce ala ala tarawna ma antum fihi ila ma balaghakum ba ku ga a halin da kuke ciki ba a yanzu ala tanzuru la man yashfa'u lakum ila rabbikum bala ku je ku samu wani wanda zai za ku kamun kafa da shi ba ku je ya nema ya ruka ubangiji ku yayi muku wannan azaba wa yaqulu ba'd an-nas li ba'd sai wasu mutane su ce ma wasun su wasu su ce ma wasun su abukun adam to ku saburin baban ku annabi adam baya tuna sai su zo wajen annabi adam fa yaqulu sai su ce ya adamu ya annabi adam anta abul bashar kai ne wato uban halittu uban yan adam duka khalaqaka Allahu bi yadihi ubangiji ya halice ka da hannunsa wato nan kaman ma manaka an tasdu lima khalaqtu bi yadayya shi adam adam daga cikin mizan da ubangiji ya bashi banda bi ba sauran halittu ba shi ubangiji ya halice shi da hannunsa guda biyu amma sauran halittu ubangiji ya halitte su ne da kun fa yakunu amma annabi adam akwai kun fa yakunu kuma akwai kuma wani miza da ubangiji ya masa shine ubangiji ya bashi wani kulawa ta musamman shine aka halicce shi da hannun ubangiji to wannan kuma ba kowa ne aka ma ba shi sa adam ma su suka ƙara kirdiga ma annabi adamu ni'imar da ubangiji ya masa shine kamar suna cewa ka cina da ni'imar da ubangiji ya maka ubangiji ya halicce ka da hannunsa shine ce wato khalaqaka bi yadihi da hannunsa wa nafakha fihi min ruhihi kuma ubangiji ya busa maka rai daga cikin rayukan da ubangiji ya halitta wa amara al mala'ikata fasatudu laka kuma ya umarci mala'iku su maka sujada duk suka suka maka kaga dole ni'ima ce da annabi da annabi adam aka yi masa wa askanaka aljanna kuma ubangiji ya zaurar da kai aljanna kaga wannan ita ma ni'ima ce sai suka ce to ala tashfa'u lana ila rabbika tunda ubangiji yana son ka yi maka wannan gata ba za ka je ka cece mu ba wajen ubangijinka ala tara ila ma nahnu fihi ma balagana baka ga abin da muke ciki ba na halik akanika yi da azaba fa qala sai ce inna rabbi ghadiba al-yawma ghadaban ai lalle yau ubangiji na yayi wani fushi lam yaghdib qablahu mithlahu bai taba yin fushi ba a baya ka irin yau a baya can bai taba fushi irin wannan ba wala yaghdabu ba'dahu mithlahu kuma ba zai kara wani fushi a nan gaba irin wannan fushin da ya yi ba kaga annabawa suna fatsoron Allah ta'ala suna tsoron ubangiji suna ganin duk da gashin da ubangiji ya mutu ba su je su tunkare shi ba a lokacin da ubangiji ya fushi Allah ta'ala ya tsare mu da fushin sa wa innahu nahani 'ani shajara Allah ta'ala ya hana ni kai in kusanci wata bishiya fa asaitu shikenan sai na saba masa fa asa adamu rabbahu fa gawa Allah ta'ala ya bamu labari cewa dama ya ce kare kare je wurin wannan taciya shikenan sai cikin ajilanci na na da shi adamu ba dan adam ba ma shi adamu shi kansa ajilanci nasa ya kusanci wannan bishiya amma duk da kuma kaga ya tuba fa talaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alayhi daga baya ya tuba amma duk da haka yana jin cewa wannan zunubin ba zai iya zuwa tinkare ubangiji ba Allah ya tsare nafsi nafsi nafsi annabi adam sai ya faɗa wannan magana guda uku raina ta kaina ta kaina ta kaina wato ta kansa yake yau idhabu ila ghairi ku tabu zuwa ga wani na idhabu ila nuh ku tabu zuwa annabi nuh fa ya tuna nuhan sai zo ta annabi nuh fayaqulu sai ce ya nuh ya annabi nuh anta awwalur rusuli kai ne farkon manzanni ila ahli al-ardi kamar da aka sani annabi adam annabi ne shi amma ba mursal ba shi annabi ne ba mursal ba amma shi annabi nuh nabiyun ne mursal eh annabi adam ya yi tawazi ma ƴaƴansa su kansu amma ba a aike shi zuwa wurin wasu al'umma da sun sa ba Allah ba ba a musu wannan ba amma shi annabi nuh shi ne aka ce ya je ya samu wasu mutane mushrikai suna shirka farko wanda suka fara shirka kina ban kasa aka ake annabi nuh sai yake cewa idhabu ila ghayri idhabu ila nuh fayatuna nuhan fayaqulu ya nuh anta awwal rasul ila ahli al-ard wa qad sammaka Allah 'abdan shakura Allah ta'ala ya sanya maka suna bawan bawan Allah mai yawan godiya wannan yana suna tuna mana wato wannan ayan da shigo a cikin suratul isra'i dhurriyyata man hamalna ma'a nuhin innahu kana 'abdan shakura wato innahu kana 'abdan shakura shi lalle bawa ne mai yawan godiya zuwa ga Allah ta'ala ala tara ila ma nahnu fihi ba ga abin da muke ciki ba na wannan hali da muke ciki ala tara ila ma balagana ba ga abin da ya kai zuwa gare mu na azaba ba ala tashfa'u lana ila rabbika ba za ka je wajen ubangijinka ya ya amshi ce sanka akan mu ba fa yaqulu sai ce inna rabb inna rabbi ghadiba al-yawma ghadaban an yau ubangiji na yayi wani fushi lam yaghdib qablahu mithlahu bai taba yin fushi irin fushi irin yau ba walan yaghdaba ba'dahu mithlahu kuma ba zai ƙara yin fushi a nan gaba ba irin wannan fushi din wa innahu qad kanat li da'wa an ba ni wata addu'a da zan yi addu'a karfafiyan addu'a da'awtu biha ala qaumi shikenan sai nayi addu'a akan mutane na Allah ya azabtar da su kaga wannan shi yake ganin kamar kaga yayi da haƙi ne saboda me saboda sai da an gaya mishi cewa mutanen ka ba su ƙara imani ba shi kuma sai yake ganin karin wanda suke kafiran su fitina waɗanda suke mumuna kaga ba wai ra'ayin sai ba amma yana ganin tunda ya ce a halakar da wasu inda yake Allah ta al-ardi min al-kafirin da yara sai yake ganin to yanzu shi ba zai iya karuwa cin kare ubangijinsa ba ka duba kai da ubangiji ke da girma da haiba wajen bayan bayan shi na gari sai duk wanda kaga yanzu yana zuwa a wurin magana yana kokarin nuna ma ubangiji bai da girma a wajensa to yana nuna cewa shi bai kai matsayin annabi bai kai matsayin waliyai ba manyan waliyai ba bai annabawa ba inda har zai dinka cewa shi zai je ta kare ubangiji a bashi ceto kawai haka nan ko ubangiji yana so ko baya so ma'anan maganarsa kenan to kaga wannan bai san ma'anan wato wato girman ubangiji ba bai san girman ubangiji ba ko bai san yaya bayan sa nagari suke girman ubangiji ba sai annabi yace nafsi nafsi nafsi shi ma so uku yace ta kaina ta kaina ta kaina idhabu ila ibrahim ku tafi zuwa wajen annabi ibrahim kaga wannan duk an baro sara annabawa wannan ana zuwa wurin manya manya ne tunda amma kamar da muka faɗa a a katin baya kowace al'umma za ta fara zuwa wajen annabi ta tukula in ta fara zuwa sai annabi ta ce ba zai iya ba sai a cike zuwa ga mutanen nan guda shida to sai ce to ga ku tafi wajen annabi ibrahim fayatuna ibrahim sai su zo wajen annabi ibrahim in ba in za a yi tunawa annabi ibrahim kusan in ka cire annaba annabi muhammad baki daya to annabi ibrahim shi ke bi masa a daraja su bi ne kawai allah ta'ala ya rike samu tsayin badadayi allah ta'ala ya rike samu tsayin khalid shi wannan khalilur rahman ne shi ma manzo allah sai yake yake cewa inna allah takhazani khalilan kama takhadha ibrahim khalila su bi ne babu kaman su a cikin annabawa saboda haka to shi ma haka aka zo aka zo wajensa fayakul sai ce ya ibrahim ya annabi ibrahim anta nabiyullahi kai annabin Allah ne wa khalilu kuma badadayinsa ne min ahli al-ardi a ban kasa ishfa lana ila rabbika kaje ka roƙa mana ubangijinka ala tara ila ma nahnu fihi ba ga halin da muke ciki ba wa yaqul lahum sai yace inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu ubangiji yau yayi wani fushin da bai taba yin fushi a baya irin wannan fushin ba wala yaghdaba ba'dahu mithlahu kuma nan gaba zai ƙara fushi irin wannan ba wa inni kuntu kad wa inni kuntu kadhabtu thalatha kadhibat ko wa inni kuntu kadhabtu thalatha kadhabat yace nayi ƙarya so uku a duniya ba ko wani ƙarya ne irin namu ba kawai mutum haka ya zo ya zauna ya kwanta ya dinga gunduma ƙarya ba irin ta annabi ibrahim bai ba amma kaga yana tunda yana ganin kamar ya faɗi wata magana ba daidai ba yake ganin ba zai tankarin ubangijinsa ba na farko inda yake cewa inni saqim an tashi ana magana sai ce shi a bashi a wajen waɗannan gumaka da ake bauta wasu ce inni saqim ban da lafiya kaga wannan ya faɗi magana kusan kamar ka ce cewa ba daidai ba na biyu kuma shine inda yake cewa bal fa'alahu kabiruhum hadha lokacin suka zo cewa wane ne ya aikata wannan da da'awa ban bautan mu yace bal fa'alahu kabiruhum hadha yace ai babban su yayi ku je ku tambaye shi ku je ku tambaye shi ina magana kaga wannan ma shi ina kokari ya tsaye musu da hujja ne na uku kuma shine wato yayin da ya tafi wajen wannan fir'auna na masar fir'auna na masar na lokacinsa to yana kwace duk wata wato mace mai kyakkyawa da ya gani to sai ya ce ya masa ya gaya masa magana da ba daidai ba ce ai ni ita yar uwata ce kaga yar uwata ce a musulunci amma duk da haka da shi annabi Ibrahim yana ganin kamar wannan kamar ya faɗa ne ba daidai ba wato magana ta kuskure ran al-kadhabat tana magana wani magana wata take ta kuskure aka faɗa kuma ba ba gaskiya wato baki ɗaya ba amma duk da aka kuma ta da harshen da mutauri aka yi ba wai ƙarya ce baki ɗaya ba sai yake cewa nafsi nafsi nafsi raina raina raina ta kaina ta kaina ta kaina idhabu ila ghairi ku tafi zuwa wajena wurin wani na idhabu ila musa ku tafi zuwa ga annabi musa annabi musa mu da yawa malamai suna cewa wannan ba ijma'i bane amma da yawa dai malamai suna cewa idan ka ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ce annabi ibrahim to wanda ke bi masa wasu na gabatar da annabi nuhu wasu na gabatar da annabi musa to ko da ma mun ci annabi nuhu shike bi ma annabi ibrahim to kuma annabi musa shike bi masa annabi musa ya fi annabi isa daraja saboda bi saboda annabi musa da littafin su sauran annabawan banu isra'ila suke amfani baki daya eh kusan da da wannan ne malamai suka rinjaye da cewa annabi musa ya fi sauran annabawa su ma daraja to shi ma shi ne shi ma aka je wajen sa baya tuna musa fa yaqulu sai su zo wajen annabi musa sai su ce ya Musa ya kai Musa anta rasulullahi kai fa manzon Allah ne faddalaka faddalaka Allah bi risalatihi wa bi kalamihi ala an-nas ubangiji ya fifita ka da wato manzancin sa da ya baka ya kuma fifita ka da maganar sa da ya jiyar da kai maganar sa kaga da shi Allah yana magana duk wanda shi Allah baya magana to yanzu kaga yana sai ya ce ba ba annabi Musa wani wani wani falala ba kenan in ka ce baya magana ba a jin maganar sa ko kuma kai tawilin maganar kana cewa ne yanzu annabi Musa ba a bashi wannan falalar ba Allah ta'ala kuma ya ce yayi ba annabi Musa magana yace inni safaituka ala an-nas bi risalati wa bi kalami lalle kai annabi Musa na zabe ka a matsayin wato manzo sannan kuma na zabe ka ta hanyar yadda kai ne kake jin magana ta kai tsaye ba ko ba kowa ne samu wannan falalar ba ko a cikin annabawa ka ji magana da Allah ta'ala zai yi maka wato kai tsaye sai suka ce ishfa lana ila rabbika wato ka je ka nemi ceto wajen ubangiji ka gami da mu ala tara ila ma ila ma nahnu fihi ba ga hal da muke ciki ba fa yaqulu sai ce inna rabbi qad ghadiba al yawma ghadaban ai lalle yau ubangiji yayi wani fushi lam yaghdab qablahu bai taba yin fushi a ba'irin wannan fushin ba walan yaqdaba ba'dahu mithluhu kuma nan gaba zai fishi irin wannan ba wa inni qad qataltu nafsan wa lam umar bi qatliha ai na taba yin kisan kai da ba a ce in kashe wannan rai din ba kaga fa wannan fatin kafin ma fa aka bashi annabta ne fa wakazahu musa fa qada alayhi tun kafin a bashi annabta ne yayin wannan laifin kuma da aka zo aka bashi annabta sai ya roki Allah ta'ala ya gafarta mishi kuma aka ce an gafarta masa amma tare da haka yana ganin haiba na ubangiji girman ubangiji yana ganin shi ba zai iya zuwa sun kare shi a haka ba sai ce nafsi nafsi nafsi ta kaina ta kaina ta kaina idhabu ila ghairi ku je wurin wani na idhabu ila isa ku tafi wurin annabi isa ya tuna isa sai zauje annabi isa fa yaqul sai ce ya isa ya kai isa anta rasulullahi kai manzon Allah ne kai ma wa kalimatu alqaha ila maryama ko kalmar ubangiji ce da ya wato ya wato jefa ta zuwa ga maryam wato Allah ta'ala kaga an haifi annabi isa babu babu babu uba kawai ta hanyar wato busa da mala'ika jibril yayi a nana maryamu ubangiji kuma sai ya sa kun fa yakuna a ciki wannan shine kalimatu eh ya sa kun fa yakuni ya kasance ne ya nuna maka cewa ubangiji yana iya yin halitta ba tare da duk wani sababi ba eh kamar yadda yana iya yin ruwan sama ba tare da ka gane ba kamar yadda yana iya warkar da kai ba tare da ka sha magani ba kamar yadda ka sha maganin kuma ya sa ka mutu duk wannan ubangiji yana yin wannan wa kalimatu alqaha ila maryama wa ruhun minhu makai ruhi yadda Allah ta'ala ya halitta wa kallamta an-nasa fil mahdi kuma kai magana da mutane a tsimman goyenka wanda falala da ubangiji ya masa ishfa' lana ila rabbika kaje ka roka mana ubangiji kace to ala tara ila ma nahnu fihi ba ga da muke ciki muke ciki ba fa yaqulu isa sai annabi isa ya ce inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab qablahu mithlahu ai yau ubangiji na yayi wani fushi da nan a baya can bai taɓa yin fushi irin wannan ba walan yaghdaba ba'dahu mithlahu kuma wato anan gaba da ƙara fushi irin wannan ba walam yadhkur dhanban amma kaga annabi isa annabi bazan sai ke cewa annabi isa bai ambaci wani zunubi da ya fushi bai ambaci zunubi ba kawai dai ya ce musu shi wannan cutan ba tashi bace wannan ceto na yau din nan ne to ba nawa bane nafsi nafsi nafsi yace ta kaina ta kaina ta kaina idhabu ila ghairi ku tafi zuwa ga wani na idhabu ila muhammad sallallahu alaihi wasallam yace da ku tafi zuwa waya annabi muhammad farin jakada shine mai ita dafa sallallahu alaihi wasallam wa fi riwaya wata riwaya faya tuna fa yaqul ya muhammad anta rasulullahi sai sai ya muhammad kai manzon Allah ne wa khatamul anbiya'i kuma kai cikamakin annabawa ne wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara ubangiji ya gafarta maka zuluminka abinda ya riga da abinda ya saura to duka ubangiji ya gafarta maka ishfa' lana ila rabbika kaje ka roka mana wato ceto zuwa ga ubangijinka ala tara ila ma nahnu fihi ba ga abin halin da muke ciki muke ciki ba to nan da nan maza Allah tunda dama ya san an bashi wannan ceto din shike da ana laha ana laha shike na sai ya ce ya ji ya gani kaga maza Allah wato jarumi ne kwarai da gaske hamman al'umma ne zai dauka na farko da na karshe ba fa na shi ba gida zai je ubangiji ya ya shanye jama'a sosai jama'a kowa ya dana da kudansa tukuna saboda ya gane girman ubangiji a wannan rana sai manzala ya je ya roka eh sai manzala ya je ya roka sannan za a fito Allah ta'ala ya tsare mu a wannan rana fa an qali manzala ce sai in tashi in tafi fa atiya tahta al'arsh sai in tafi karkashin al'arsh kaga ubangiji yana sama al'arshin sa duk wanda ubangiji yace wanda yace ubangiji baya sama al'arshin sa to kaga wanda yayi ya sa ga nasoshin shari'a da dama manzala shi kashi in zai je yace zai je karkashin al'arshi wurin waye take wurin Allah ta'ala ya ce fa'atiya tahta al'arshi fa'aqa'u sajidan li rabbi sai in fadi da goshina ina mai sujada kaga manzo Allah in yaje ba wai zai ce ne to wani fa halilun ka ne ni ba dadin ka ne ni kaza kaza kaza ka yafe min a ba ceto ina dallage kai ba haka zai ba in yaje saukar da kai zai yi goshi sana kasa sannan zai ruka sau da ka duk wani wanda kaje yanzu yana yi ma ubangiji shi yake yana yin wani dagawa yana wasu banganu rashin kyautawa yana cewa shi idan yace ai ba ba kaza kaza kaza kaza zai goye mutane 70 a nan 70 a dama 70 a gaba kaga wanda bai san Allah ba manzo Allah ta yi fa idan yaje fa shi ne wato a cikin halittun ubangiji bai ai kaman sa ba amma idan yaje shi ma sai yayi farin ciki na yace fa aqau na fa aqau sajid li rabbi thumma yaftahu Allahu alayhi min mahamidihi sana a lokacin Allah ta'ala zai min fatahi da wani yabo da zama ubangiji wa husna thana'i alaihi da kuma kyakkyawan kirari da zama ubangiji lam yaftahu ala ahadin qabli Allah ta'ala bai taba mu wani fatahi irin wannan kalmomin ba shi ma bazan Allah a lokacin bai san me wannan kalmomi zai amfani ba sai ya je kawai zai ji kalmomin suna zuwa masa thumma yuqalu sai kuma sai ji kawai ai fada Allah ta'ala ya ce masa ya Muhammad ya Muhammad kaji masu cewa Allah ba ce Allah Muhammad Muhammad eh a Qur'ani wani lokaci yana masa wannan amma duk da haka shi ma ya faɗi sunan nazan ya ga dama amma haka Allah ya ce masa ya Muhammad eh ai saboda ka gane cewa Allah Muhammad kasa yake da Allah ta'ala eh Allah ta'ala shi ke ga yanda yaso manzo da shi ma yanzu yace ce ya Muhammad ya Muhammad irfa ra'saka daga kanka haka ubangiji ya ce masa sal tu'ta tambaya za a amsa maka ka ji magana da izza kai daga jin maganar ka san magana ce ta rabbul izzati wal jalali magana ce ta wanda shi yanda yake so haka yake yi ba ko mai tambayar sa ishfa tushaffa ka neme ce za a baka ceto din fa arfa'u ra'ati sai in daga kaina fa aqulu sai in ce ummati ya rab ya ubangiji na ummata ummati ya rab ya ubangiji na ummata ummati ya rab ya ubangiji na ummata ko dai anan manzo Allah bai faɗin mana wato me zai fara faɗa ba saboda wato cikin zai masaura al'umman baki daya ko kuma ya fara gabatar da al'ummansa saboda ya san idan al'ummansa ubangiji ya amsa masa to kamar masa a yansu na sauran ne baki daya tunda idan an ce za a zo a musu shari'a ka kamata za a zo a sauran ma baki daya tunda Allah ta'ala zai bar wata wata wata al'umma ya mata hisabi ya bar wata ya yi mata al'umma ba fa yuqalu ya muhammad sai a ce masa ya muhammad adkhil min ummatika man la hisaba alaihim ka je ka shigar da al'ummanka wanda ba su da hisabi Allah ta'ala ba zai musu hisabi ba kawai su shiga aljanna kawai a ce ku tashi ku shiga aljanna min albabil ayman daga kofar dama min abwabil janna daga cikin kofin aljanna aka ce je ka shigar da su aljanna eh wanda kaga yara kaje 70 alfan za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba wanda manyan manyan bayan Allah suna ciki duka manyan manyan sahabbai sahabban da wasu ke zagi duk suna ciki daga ciki akwai ukasha ibn mihsan ukasha maza Allah yake cewa akwai mutane dubu saba'in da za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba sai ce ya maza Allah ka sa in shiga cikin su yace to kana ciki kana ciki kai ukasha kana ciki kaga ukasha yana ciki banda shi ba akwai manyan manyan wato waliyan ubangiji irin su Abubakar Siddiq irin su Umar irin wannan kai ka san ko da ubangiji zai tuhumce su sai dai tuhumce su a matsayin shi na ubangiji amma dai in an gama dai za su shiga aljanna sau da ma an riga an gaya musu cewa su yi aljanna tun a duniya so wanda yake zaki su kaga shi ya mu kansa daga ciki kuma akwai waɗanda ba sa canji la yaftawuna wa la yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkaluna ba sa canji ba sa zuwa su duka wato alaka da cewa su in sun samu kuɗi ta hanyar wani ne a su sun dogara ga ubangiji ne ubangiji shike ba su in sun samu ubangiji ya ba su in sun rasa ubangiji ya ba su ba sa zuwa kuma su alaka ta su rata zuciyarsu zuwa ga wani wani likita ko wani wani wanda yake magani su ce ai in dai baka taba wani mara lafiya na ba zai ba zai samu wato sauki ba wannan shi kansa zai sa mutum ba zai shiga aljanna ba lokaci daya ba dole ka rika jin cewa duk wani wanda yake kuma likita ne shi sai dai maka ya zama abin sababi amma asalin mai yin shi ne ubangiji inna ba tabibu huwa Allah asalin mai kawo sauki shi ne ubangiji anan kaga Allah ta'ala sai ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al'ummanka kofan dama to an ba su ta al'umma kace ita su kadai kaga watakila sau da mafi su yawa sannan kuma ga kuma faran jaka da a cikin mu sallallahu alaihi wasallam wa hum shuraka'un nas fi ma siwa zalika min al-abwab kuma za su tarayya da sauran al'ummai a wata kofofin a wasu kofofin kuma kaga wannan kamar yadda Muhammad Abdul Wahab yayi wani tafi ayar ana kiran shi fadlul islam anan za ka gane wato falalan musuluncin da manzo Allah ya zo da shi za ka kuma fahimci falalan ka zama kana karkashin koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yadda kai kanka in ka jar lahira wato yadda ma'amalar da ubangiji zai damu daban da sauran wato halittu baki daya sai maza na yake wallazi nafsi bi yadihi inna ma bainal misra'ain min masari'il janna kama baina makka wa hajar maza na yake cewa tsakanin kofofi na aljanna kofofi guda biyu na aljanna fadinta kamar makka ne da hajar maza ya ba su misali au kama baina makka wa busra ko tsakanin makka da busra wato kusan da ka iya cewa dai ba iyaka kusan abu da ka iya surantawa ba kusan a ce tsakanin maka da busra ko tsakanin maka da hajar wani abu ne da ba za ka iya surantawa ba sai dai ubangiji shi ya san wato adadin wannan kiyasin wannan hadisi akwai fa'idoji kwarai daga ce da yawa a cikin shi daga cikin fa'ida na farko akwai wato falalan wato waɗannan annabawa guda shida a cikin da aka ambata a wannan hadisin kaga idan aka gama zuwa wajen sauran annabawa za a je wajen annabi adamu za a je wajen annabi adamu su kuma a je sauran mutane guda biyar da sauran mutane guda biyar annabawan ai da ba mun san sahabbai in ulul azmi na rusul su manya manya annabawa ne su to kuma annabi adam shi ma ya shiga cikin wannan tawaga saboda me saboda gashi an tashin kiyama shi ma yana cikin wanda za a nemi wato cetansa a a fa'ida na biyu a wannan hadisi shine wato a babu laifi ka shiryar zuwa ga wani zuwa ga wani wanda ya fi ka iya wani abu kai an zo an ce kai wani abu kai ka san cewa wani ya fi ka cancanta sai ka ce ka aje wajensa kaga sun san cewa ba su aka ba wannan cetan ba maza da aka ba amma duk da aka suka suka dinga cewa ka je kaurin wannan annabi shi ma wannan annabi saboda ka fahimci cewa annabin nan da za ku je wajensa za ku cike zuwa wajensa ba karamin daraja ne da ke da shi ba sai da aka sa kai dan wani zagaye zagaye tukun dan kasancewa wanda za a za a cike zuwa ga wajensa to mai daraja ne kwarai da gaske saboda haka nan babu laifi malami suka ce al irshadu ila aqdari ala shay'i wa adami hasadi kuma anan babu hasada kaga nan waɗannan sun ce kawai je kaurin wani je kaurin wani je kaurin muhammad ba a yi masa hasada ba sai dai ina ma ina ma bata da hasara ba kamar yadda malamanmu na zaure suke faɗa na uku kuma akwai al'itidar liman su'ila an amri la yaqdiru alayhi akwai neman hanzari ga wanda aka tambaye shi wani abin da shi ya san ba shi zai mai abin ba ko ba zai iya abin ba a bima yuqbalu minhu sai ya bada wani hanzarin da za a amsa kaga a zahiri waɗannan annabawa waɗannan laifuka da an yafe musu za su iya zuwa su je su bi ta ubangiji tare da haka din amma sun san cewa ubangiji ba su yi ta zarma wannan ceton ba wannan shine abin da muke yi magana a wancan sati sun san cewa ba wai nan suna wai abin da ya hana zuwa wajen wajen Allah ta'ala ba saboda tsaban jin cewa ubangiji bai yafe musu ba ai ya riga ya kai musu cewa ya yafe musu dan haka wannan abin an riga an gama an gama cikin duniya maza Allah ta'ala tun da ya riga ya alƙawarin cewa ya yafe ya yafe amma sun san cewa manzon Allah shi aka ba wannan abin sai tare da haka kuma sai suka ga al'umma abin da za su dan ji daɗi suka yi to amma ku je wurin wani ku je wurin wani ku je wurin wani wannan shine malamai ke cewa alayhi tidar liman subila an amrin la yaqdiru alayhi ma yuqbal minhu saboda inda inda wai kowa laifin da yayi ne to ai da wai ba zai iya zuwa kullu bani adam khata'un duk yan adam ba wanda bai taba sa'a ubangiji ba kowa ya shi ba inda irin wannan da a ce kawai kai yan laifi shikenan wannan cetan naka wai yayi disqualifying ɗinka ka zama zaka zama baka zama qualifying mace tan ba kaga to wannan ai masu cetan ba ba su da yawa eh kusan wai zai iya cetan ba to umma kuma Allah ta'ala kuma ya ce kuma kowa a cikin annabawan su ma kowa ku kawo hakkin bauta da nace sai kun bauta mu ai ba wanda zai iya fuskantar ubangiji saboda me saboda ubangiji shike da hujja gamsasshe akan kowa amma kaga saboda sun san cewa maza Allah shi aka ba wannan abu sai suka ladabi amma suka shaida mutane zuwa ga abin da ya cancanta sannan kuma abu na hudu akwai bayanin falalan annabin mu annabin rahama sallallahu alaihi wa sallam wanda ba da abin falalansa ba ba da abin falalan ubangiji ya masa ba to shi ma da bai samu wannan wannan wato tagomashin da aka masa ba wannan falala ce ta ubangiji falala ce ta ubangiji shi za ubangiji ke cewa falala da ubangiji yayi akan kai to mai girma ce falala ce ta ubangiji saboda haka yayin da aka zo muke hikawo hikaitan wannan wannan hadisi na ceto ba za mu rika hikaito falala da ubangiji yawa manzon Allah ne su kuma sauran annabawa muna kokarin ce musu ai ku ku saba mu saba ma Allah ne shi ba muku kaza ba in haka ne su ma shi ma annabin rahamin ai akwai wasu rari a Qur'ani da ya mushi itabi ya zarge shi kaga da shi ma da sai ce ai ai ibnu ummu maktum ya taba zuwa waje na shi Allah ta'ala ya sauka da abasa wata wallahi ai da ya faɗa haka amma saboda ya san ubangiji ya ta nan mishi da wannan abin kuma falalla ce ta ubangiji shikenan sai ya ce to wannan ce tan nawa ce zan tafi roƙo ubangiji sallallahu alaihi wasallam sannan kuma abu na biyar akwai bayanin cewa wannan ceton ceto ne da ta kunshi gusar da abin da wato na farko da na ƙarshe suke fama da shi na kakanuka na azaba da suke ciki da kuma wato ratsayi da suke ciki farkon ceton inda za a fara amsawa shi ne ubangiji ya zo ya shari'a ya yi alƙalanci inda cewa ja a rabu kawai malaku sabba sabba sannan kuma sai daga baya kuma ubangiji ya ƙara mashi daga cikin falalansa ta yadda ya ce ka je ka samu dubu saba'in wanda dubu saba'in kaka saba'in wasu malamai suke cewa ba wannan hadar adadin la mafhum lahu wannan adadin bai da wani mafhumi saba'in larabawa suna son su ce abu ba adadi bai da wani karshe sai su ce saba'in saba'in ko kuma dubu saba'in saba'in to kamar a ce ma la gashin tinjiya ne ba a san ajalin wane ne manzo Allah zai ce ko ku zo ku shiga aljanna ba ba tare da hisabi ba Allah ta'ala ya sa muna ciki a kaga wannan akwai kallon ubangiji da da da yayi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine ceton manzo Allah na farko shi da kuma ceto da ubangiji in ya tare shi sana da ummai duka za su yabe shi akan ta a shafa'atul uzma saboda ceto ne da kowa da kowa sai amfana har annabawa sai sun amfana da ceton nan har annabawa ɗan uwansa sai sun amfana da wannan ceto din saboda a bar al'umma kawai suna tsaye a wannan waje ba a musu wato kiyamu yan runa suna jira to wato ba karama azaba bane saboda azaba ce ubangiji nau'i nau'i zai zai fitiro mutane a wannan waje gwargwadon aikin ka na alkhairi gwargwadon karancin azaban ka Allah ya tsare mu to wannan ita ce ceto farko sai ceto na biyu kuma shine ceto da manzon Allah zai zai yi ma wato mutane kamar da na faɗa dubu saba'in wanda ba ta da hisabi ba duk wani wanda yake Allah ta'ala ya nufa shi zai shiga cikin wannan ceto da zai shiga ba tare da an mashi wani hisabi ba zai zai shiga wato a cikin aljanna salin alim wannan shine hadisin da muka da karshen hadisin da muka faɗa adkhil min ummatika man la hisaba alayhi min al-babil ayman sai kuma ceto na uku kuma shine wato inda manzo Allah zai yi ceto ga waɗanda ai sanjaras aikin alkhairin su yayi 50-50 da aikin sharrin su kaga wannan ba inda ba da bayan ubangiji ba shi ma ba za a yi 50-50 ba ba za a yi sanjaras ba za a yi kun doki ba kar kuma ta idan mutum yayi zunubi ana rubuta mishi zunubin sa ne fa ita kadai zunubin wannan abin kawai aka tanadar ake rubuta masa amma idan ya aikin lada za a fara daga goma a kai ɗari bakwai zuwa abin da ba a iyaka amma tare da haka kuma zai taimaka ubangiji kuma a yi can jaras kuma duk da wannan ninke ninke da aka masa ka kusa kuwa ba mai shiga zanen sai ba wanda ubangiji ya masa rahama gaskiya Allah ya sa muna cikin wanda ya masa rahama to su ma irin waɗannan mazala zai je wajen ubangijinsa ya roƙa Allah ta'ala sai ce to shikenan Muhammad saboda ceton da kai su shiga aljanna shi ma wannan shine ceto na uku ceto na hudu kuma shine waɗanda su har ma wato zunubi ta ya rinjaye su za ce kawai ai kowa ne mutane ku zo ku tafi ku zo ku tafi ku zo ku tafi sai manzo Allah ya tafi wajen Allah subhanahu wataala sai ya roƙa shi ke sai a ce to ku dawo ku dawo ku dawo ku zo ku tafi aljanna shi ma wannan suna ciki amma wannan malamai suna faɗan waɗannan guda biyu malamai suna faɗan wasu suna faɗan cewa sai dai in kuma mutum ya zo da maliyi mani'i shine ya zo da wani dalili da zai sa mazala ba za a bashi ceton shi ba ko da ya zo da wasu hasanat da kuma sayyi'atin amma ya zo da wasu mani' min mawani'i shafa'a ya zo da wasu abubuwa da za su hana a cece shi to shi ma wannan ba zai sami ba zai samu wannan ceton ba baya cikin wato wanda manzo Allah zai ceta kamar wanda ya dinga zakke ma wato manya manyan zunubai ya dinga zakke ma manya manyan abin da Allah ta'ala ya haramta da manya manyan saban Allah ya dinga ya ta bayan al'umma ka san fa shi zunubi ina yin zunubi ni kadai ina zuwa ina cewa Allah ka garatar da ni in daina in daina wannan daban wannan alama ce ta imani amma ina yin zunubi kuma ina zuwa kuma na zama wani ra'as na zama wani jagora ina cewa ku zo ku zo ku zo ku zo mu daina haihuwa misali a yau ba za ka haihu da ruwan sai ka je ka haihu ka je ubangiji ya maka hisabi amma ka ce wai a'a zo zo zo ku daina haihuwa ku zo kawai kai ka fasarin wannan tallan ba ko ko a'a kawai ka zo da wasu abubuwa na haramu wani abu ne na giya kawai ka zo kana kana mugiyar talla kaga wannan shine wato kana yada manya-manyan barna a bankasa ko kuma kawai a irin matasan nan masu shaye-shaye kawai gadama ce fa suke yi ba ai kai ba ka taba kashewa a ni ya taba kashewa ne to bari ma in je yau zan kashe wane a gaban to kaga ne mai kake ga yawan mutane wannan duk kana kokarin ka hana manzo Allah a baka a bashi ceton ka ne dan yana daga cikin abin da zamu zo mu karanta yanzu duk wani wanda yake zuwa da wani ma'asi da al-muharramat ya mai ta kamar ruwa kamar ba wani ba Allah ta bai taba cewa haramun bane wannan kamar irin abin da ba yake cewa sha ruwa ba laifi bane kai kai kamar da kamar giyan kamar ruwa saban Allah kamar ruwa a wajenka kai ba ka majin komai to wannan kamar kana shelan ta ba kanka ne cewa in ka an je tafi wurin ceto to ba laifa ceto ya same ka ba ko kuma ya zama saboda tsabar ceton ma saboda tsabar wata saban Allah sai zama yana halatta wannan saban Allah ma kaga wanda ya fita musulunci wani ceto ba zai mishi amfani ya fita musulunci ko kuma yana wato da fasikanci shi wato ya riga ya shayar da kansa wannan wato ce sabon Allah ya zama shi baya la ya'rif ma'rufan wa la yunkiru munkar bai san ma'rufi ba bai san aikin kirki ba in ya ga aikin kirki ko kafin Qur'ani ake yi yanzu da zai zo wajen da ake muke wannan karatun in ka tambaye ce wallahi kai na ciwo ki in da na zo na a wurin kai na ciwo to kaga wannan ai ya shiga wani hali sai Allah ta'ala ya samu shi ko kuma ya zama azzalimi to wada ire-iren waɗannan mutane ko muhallil ko kuma fasik ko kuma zalim to shi ma idan suka yawa ba lalai samu shi ta manzon Allah ba daga ciki kuma shine wanda ya fara da kuma wata wani bid'a a cikin addini manzon Allah ga ga abin da ya mutu ya bar mu akai sai kana kokarin kawo wata shari'a da ya sa'a mu manzon Allah ta sa'a mu shari'a manzon Allah to kai ma yanzu kana kokarin ka tunkuɗe shi tunda manzon Allah sai maka ka zo da wani mali ka zo da abin da zai kange ka daga wannan ceto din wannan kuma shine abin da abin da manzon Allah ya faɗa a cikin asahihaini manzon Allah ya ce ana faraqukum ala al-hawdi ni ne zan rigaye ku wajen wato a wajen tafki mazala zai rigaye wajen tafki yana jiran mu zo ya riga ya gama tanajinsa wasu wasu wanda za su za a ba su na ruwan alkaukaran ko kuma ruwan haudun sa tafkin sa kowa ya sha ya ji dadin sa kuma ya tafi aljanna to amma tare da haka wala yurfa anna ilayya rijalu min ummati za a zo min da wasu mutane da a cikin al'ummata hatta idza ahawaitu li unawilahum sai na durkusa saboda in karbace in karbace tan su ihtuli juduni sai a raba ni da su a kawai sama da su zama ni ba a bani su ba fa aqulu sai in ce ay rabb ya ubangiji na in ka ce ay rabb wannan lafazin ay kamar yana ƙara tawasul harshe ma ubangijinsa ce ay rabb ashabi mutane na na ashabi ba yana magana sahabansa ba kadai ba saboda sahabansa ayyukan san ba wanda ba wanda ya rida sahabai eh ba wanda ya je ya kawo bid'a a cikin sahabai duk Allah ya kiyaye su Allah ya yarda su ana magana ashabi ana magana wanda suka zo in kana son haka kaje ka sami muwatta na Imam Malik ya kawo wannan hadisin da yake magana su sai yake magana al'ummar sa ce wanda suka zo bayan shi wanda suka zo bayan shi kamar irin mu sai muka dinga canza addini to duk wanda canza addini kamar yana shirin ta maka ne bayan cuto Allah ya tsare fayuqalu sai a ce innaka la tadri ma ahdathu ba'daka baka san abin da suka farar bayan baka ba amma tare da wannan hadisin da muke karantawa kai ka duba saboda Allah wani sai a ce ka je na fara da wani abu wata bid'a cin addini kuma sai ya ce kuma shi ai ba ma bid'a yake ba wannan akwai wata akwai wani yare yau da za a maka in ma kai maka kasa larabci sai ka je ka karanta ka me lafzu al-ihdath wal ihdath shine fararwa la tadri ma ahdathu ba'daka baka san abin da suka farar ba ko dai sun fara da zunubi ko sun fara da bid'a saboda haka wallahi kowa yake ya kansa kana mazala kishiya kana mushi gyara kana kawo wasu abubuwa da mazala bai kawo ba wallahi kana kokarin cewa ne ma ji za a ceto kai baka ciki Allah ya tsare Allah ya sa muna ciki mu wanda lafazin Ibn Mas'ud kenan lafazin Abu Hurairah yace alala yuzadanna rijalun yawmal qiyamah an hawdi za a kange wasu mutane daga wasu mutane daga wato tafki na kama yazadul ba'iru dhal unadihim kamar yadda ake kange wato bauɗar ɗan ragumi ragumi da ya bauɗe daga ayarinsa kaga idan yazo zai shiga cikin naka ayarin ragumin kaga za a kore shi to haka za a kore shi manzo Allah fa zai zo fa zai kai hannu zai zai cece su mala'iku za su ce masa a'a mala'iku za su ba manzo Allah haka haka nan babu dalili ba za su masa haka ba sai in ce ala haluma ku zo ku zo ku zo ku zo fa yuqalu sai a ce innahum baddalu ba'daka ai sun juya ne sun juya ne bayan baka wasu sun girita wasu kuma sun canza addinin ma baki da wasu kuma sun ce za su iya kawo wasu abubuwa su maye makofin addinin da ka zo da shi kaga wannan hatsari ne kwarai da gaske fa aqulu sai in ce suhqan suhqan bayan an faɗi an gaya muku cewa ubangiji bai dace ta waɗannan ba sai ce suhqan suhqan to wato wato umma ta gaida Aisha wato kuje kuje kuje kuje kuje kuje ba zan yi abinda ubangiji ba zai yarda da ni ba kaga manzo Allah shi ma yana neman yardan ubangiji da aka gaya masa wannan baya cikin wannan da ubangiji ya halatta maka ceta kaga bai saba masa ba so kaga wannan ko da za ka shiga cikin ceton maza Allah wani kawai za ka je na magana cewa ai ba ka ce la ilaha illallah ba kai kana ce wannan ceton maza ka amunka ya ba mu ce baka wai ba ka ce la ilaha illallah ba ba kana fada ba ba kana dan azumin nan ba da salloli je ka Allah mu ce maka sai ka ce shine mai mai lamu cewa maza Allah gashi waɗannan ne aka zo masa da shi aka ce ba za ka cice su ba an ce maza Allah kai ba za ka cice su to waye zai iya zuwa kuma ya ci wani ma sai annawul khamis nau'i na biyar ceto da manzan Allah zai yi wajen wasu za su shiga aljanna asalin ceton da za a yi asalin wato inda za su shiga daraja ce ta ƙasa amma manzan Allah in yaje sai ya roƙa sai a ƙara musu matsayi kuma kaga wannan ai sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam duk da kuma wannan za a samu daga baya al'umman ka kai ma tarbiya idan kai na gari tarbiya idan kai na gari aka samu wani babban hamshakin wanda ya san Allah a cikin zuriyarka sai sai ya shiga aljanna tashi aljanna kuma ta hutaka saboda kai kun saboda shi din kuma sai ubangiji kai ma tarbiyyar da kai shikenan sai ya hada akwai kai ma ya sun su daka shine wa tabi'atuhum dhurriyyatuhum bi imanin alhaqna bihim dhurriyyatuhum wa ma alatnahum min amalihim min shay wannan su ma akwai wannan to amma kafin wannan wanda zai fara shiga wannan babin shine ce tunda mazala zai wato muna kan darda ta ta 50 ne sai a ce akai mu ta 100 eh ko akai ta 150 ko 200 ko zuwa wani adadin da kusa ba wanda ya san shi sai ubangiji Allah ya sa muna ciki to kaga wannan shi ma abotan lafiya suka yi da wannan suka ce eh to dan da ba su da ba abin da ba su shine ka shiga wuta ka fito sai ka ce su ne masu wuta ka shiga wuta ka fito su bai da ba a cikin da waɗannan ayyan aljanna da a ce ku ƙara zuwa sama su suka ci sinya ta kamar da muka faɗa a baya su motar da labu sai da akwai ceto ba motar da hawari amma suka ce sun yi da wannan nau'in na guda biyar na biyar din nan ce a ce za ka tunci dan aljanna ya je sama sai nau'i na shida ceto da manzo Allah zai yi ga 'yan aljanna su shiga aljanna ka san yayin da aka gama cewa kai dan aljanna ne ku tafi ku 'yan kaza ne ku tafi to idan aka je ba wai wani zai zai ya riga mutane shiga aljanna ba sai ka jira sai an ji tsaye da kowa ya jira kowa ya yi shi kuwa sai ya jira to manzala sai ya je ya yi ceto a wannan wurin ma sai za a buɗe kofin aljanna tukuna za a bar kowa sai manzala shi fara shiga eh ba za ba wace wala ai yana can yana ta ceto shi shi ai shige ba a sai sai sai an jira shi in aka jira shi kuma sai ya je ya roka sannan kuma sai sai Allah ta'ala sai ya ce a buɗe dama ya ce kada buɗe kowa sai shi wannan shi da hadisi ne tabbata a cikin sahih muslim hadisin Anas bin Malik yake cewa ati babal janna zan zo kofar aljanna yawmal qiyamah tashi alqiyama fa astaftihu sai ce a bude kaga da ta a kullu take kidan fa yaqul khazin sai mai tsaron aljanna yace man anta wane ne kai kamar ruwa ya wai ba ku gane yadda girman ubangiji take da kuma malakutun ubangiji yadda take yadda wato sarautar ubangiji take in za ku iya tunawa sannan sannan ubangiji yayin yayin manzala mai iraji a sama to da annab da jibril ya dauki manzon Allah zuwa sama a can ma sai da aka ce waye kuma kai da waye wannan jibrilu ne a cikin malaiku babu kamar sa wannan muhammad ne sallallahu alaihi wasallam a cikin mutane babu kamar sa amma su ba su su bude ba saboda ubangiji bai wato ba mai iya tsallake malakutun ubangiji sai da izini sai da sai da wato sai da umarnin sa na sai ka cewa man anta wane ne kai ba ko sai ce muhammad da sunansa zai zai fada sallallahu alaihi wasallam fa yaqulu bika umirtu la aftahu li ahadin qablaka da ma dai kai aka ce kada bude ba kowa sai kai sai ka sai mazala sai ya je sai a bude sai ku zo ku shiga haka za a yi wannan shi ma ceto ne na shida ceto na ceto na na biyar nam na shida sai ceto na bakwai shine wato ceto da zai yi ma wani guda ɗaya tak wannan ceton shi ita shafa shi kadai ne wanda ya shiga cikin wuta da ka'ida yana cikin kasan kasan wuta ne saboda ya mutu da shirka amma manzo Allah zai mishi ceto sai a fito da shi saman wutar jahannama kuma ma abinda za a sa mishi kawai takalmi za a sa mishi na wuta amma tare da haka sai makwarkwadarsa ta dinga ta dinga ta dinga wato wato farfasa wannan wato abu talib kawai ake ma kuma a cikin al'ummai ba a taba samu wani ya amfana ma kafiri wani abu sai manzo Allah ba a taba samu la a cikin annabawa la a cikin kowa wani taba amfana ma wanda ya mutu da kafirci wani abu Allah ta'ala ce fa ma tafa'u tafa'u shafi'ina to wani amfanin kawai da za a ɗauki masa haka shi ma ba fita zai yi ba ba fita zai yi ba amma dai ubangiji zai sassauta mushi azaba mafi wato karanci sassautawa wannan shine hadisi da ya tabbata hadisin Abu Sa'id al-Khudri da hadisin wato al-Abbas al-Abbas yake tambayar manzon Allah akwai Abu Talib Abu Talib dan wa Abbas ne haka yana dama ya tambayi dan uwansa kana ya kokuka yana wato kakkare karanta lokacin da aka aiko ka yana kakkare ka yana baka wato kariya yana kare ka daga makirci kafirai zai za ka amfana mushi wani abu sai manzo Allah sai ya ce masa la'allahu tanfa'u shafa'ati yawm al-qiyama ceto na za ta amfane shi tashin kiyama fa yuj'alu fi dahdahin min nar sai a sanya shi cikin wata wato saman wutan jahannama dahdah shine wato qarun qarib kasan wutan amma kuma wanda tafi sauki sauki shine dahdah a nan za a sanya shi yablu ka'abaihi yablu ka'abaihi min narin yablu ka'abaihi wannan wuta za ta dinka kaiwa zuwa ga za ta kaiwa to idan sawunsa za ta kai idan sawunsa wannan wuta din yaghli minhu ummu dimaghihi makarkadan kansa baki daya ga ta dinka tafarfasa da wuta a wata ruwaya zai bahuwa mutu na'ilun bina alaini min nari za a sanya mashi wani takalmi na wuta amma ji tare da haka ka duba ga abin da zai same shi wannan kuma shi ne mafi karancin azaba a jahannama kuma wato shi kadai za a yi ma wannan karka da malam akwai wani gafuri duk abin da ya yi to shi gona wutar jahannama zai yi zai tafi mazala yake cewa laula ana lakana fi darkil asfali minan nar ba dan ni ba to da yana can kasan kasan wuta amma za a fito da shi saman saman ta haka ba ai an mushi wani abu ai an mushi wani abu ko yaya kuwa tunda kai da zaka shiga cikin sai ko sai ina an sa maka kuma sai dai ka sai dai wato kafanka kawai kafan ne kawai zai dinga na san ka har zuwa sama Allah ta'ala ya tsare mu tsora ka wuta ba abun tsoro bane ba abun wasa ne ba abun tsoro ce kwarai da gaske ya kamata wato mu dinga neman tsarin ubangiji daga wuta ta hanyar kyautata aikin mu ta hanyar kuma neman ubangiji ya ba maza Allah ceton mu ta hanyar kuma neman ubangiji ya kashe ka da imaninka duk abin da za a yi inda an baka da imani to an baka da komai to masha Allah kaga nan mana ya kawo ya kawo ceto iri ya kawo ceto ne kawai akan ahlul kaba'ir ceto da za a yi ma mutane wanda suke manya masu manyan laifuka amma kuma mun kawo waɗannan nau'i saboda kasancewa ba kawai ceto ne guda ɗaya maza Allah zai yi ba ceto guda ɗaya ai wannan ma da muka kawo akwai saura malamai da an suna kawo ceto da iri-iri da yawa daga cikin ceton akwai ceton da yake ma duk al'ummarsa wanda suka suka rasu in ya tafi zaka jira cewa ya Allah ka ɗauka matsayinsa wannan shi ma ceto ne duka maza Allah yake yi ma mamata duka ɗin insha Allah ta'ala amma a nan kaga abinda shi malam ya kawo shi ceto da ga wanda suka kaba'ira suka yi wani babban laifi akwai hadisi ya tabbata a cikin wato ba musan na imamu ahmad da sunan abi dauda da tirmidhi da sanadin ingantacce daga anas bin malik maza na yake cewa shafa'ati li ahli kaba'ir min ummati ceto na za ta shafi wato waɗanda suka yi manyan laifuka a cikin al'ummata wannan ba ana ga maka wasu daga cikin ba wai duka ba sadaka waɗannan ceto duka maza na haka zai zai su kwana a wannan rana babu abin da yake kokarin yi sai ceton al'umma baki daya na farko da na ƙarshe su amfana sannan kuma mu da muke karkashinsa kuma Allah ta'ala ya sanya mu amfana wannan shine ceto da manzo Allah zai yi wasu daga cikin kawai da kawo mana amma idan aka duba akwai saura tun ceto manzo Allah ya fara mana shi tun a duniya addu'a da yake na nagari fata alkhairi da yake mana har lokacin da zai koma ga Allah manzo Allah aka yi rika bi wato asra uhud afwan shuhada uhud wanda suka mutu a uhud da wasu daga cikin sahabban da suka koma ga Allah ya rika bi yana musu addu'a kaga ba za na wato yadda Allah ta'ala ke ya faɗa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'mini raufur rahim duk abin da kuke suna yake ya fahimta na alkhairi zaka je zaka kai na roƙan mana wannan alkhairi wato yana kokarin cewa Allah ta'ala ya tunkuɗe mana azaba ya kawo mana alkhairi da kuma rahamar sa baki da to sannan kuma muka ce akwai ceto da annabawa za su yi ceto da annabawa za su yi su ma duka za su yi ceto duka za su yi ceto sai dai daga cikin ceton akwai ceton da kuma duka annabawa za su yi tarayya da juna wajen yin sa a wannan a wannan lokaci kuma sai sai an yi ma ubangiji an haɗe baki daya an haɗa baki an haɗa baki baki na alkhairi baki na gari a je wajen ubangiji a haɗa baki duka a roƙa wannan ceto a wannan a wannan lokaci wannan shine ceto da daga cikin ceton shine abinda wato ya zo a cikin as-sahih da kuma wato sunan da sauransu hadisin ibnu shahab ibn zuhri daga aba ibn zaid al-laythi daga daga wato abu huraira mazala yake cewa wa yi durabu bai na zaharanai jahannama yana magana siraɗi ne siraɗi da za a tsallaka kowa sai ya tsallaka ta to sai a ce wa yi durabu bai na zaharanai jahannama wannan siraɗin za a je a shimfiɗa shi a tsakiyar wato jahannama tsakiyar jahannama aka za a sanya wani siraɗi kowa sai ya biya tsallaka ta Allah ya tsare fa akunu ana wa ummati awwalu man yujizuha mazara ta ce ni da al'ummata mu ne farko da za mu fara tsallakewa kaga wannan yana ƙarna yana nuna maka falalan ka zama kana cikin mabiya manzon Allah idan a cikin rayuwa ka rayu ne kana ɗaya manzon Allah mabiya kaga kai baka ciki kenan Allah ya tsare fa akunu ana wa ummati awwalu man yujiza wa la yatakallamu yawma idhin illa rusul a wannan rana ba mai yin magana sai annabawa manzanni su ne kawai za su ce ya ubangiji ودعوى الرسل يوم إذن الدعاء سكما اللهم سلم سلم يا الله كشي ترد متانا يا الله باين كني يا الله كبار شيء يا الله كأم شد سو كذب إن وانا رانا دا دا أنا با أقول أجي وانا كم مزالا بشي إذا أبدي بشي أنت إيش أما وانا ليش كم ذي وانا شيء تو أوندر هنا sai an baka wato a hakura kowa da kowa ya sauke sunna ma ubangiji kai ya saukar da kansa idan mun je ma ubangiji da kaskanci ubangiji sai ya daga mu in kuma mun je masa dagawa kuma ubangiji sai sauke mu dama ba mu da mu ba kowa kowa ne ba ah wa fi jahannama kalalib wato a jahannama akwai wasu makatu wasu makata hausan ta yi ne ko makata ya akwai wasu makatu da ake sawa wanda kawai za su dinga jawo mutane kalalib dami ne na na wato kallu na kugiya to ko kugiya za su dinga wato jawo mutane su ne wato in mutum ya zo wucewa su dinga zara makoshi kar kuma ta kasa a wutar jahannama ne mithlu shauki sa'adat wannan wato kugiyan kamar kamar wato wato kaya ce ta sa'adan sa'adan wata bishiya ce mai kaya qala sai ta hal ra'aytu sa'adan ai kun san sa'adan ba kun san kaya sa'adan ba kun san ta qalu zaka ce na'am ya rasulullahi qala fa innaha mithlu shauki sa'adan tayi kama da wannan kugiyan tayi kama da wannan kaya din غير أنه لا يعلم قدر وعظمها إلا الله sai dai ba wanda ya san girman ta sai ubangiji ba wanda ya san girman wannan kugiya sai Allah ta'ala fatakhṭufu an-nasa bi a'malihim sai ta dinga wato jawo mutane gurgurdan aikin su idan mutum shi aikinsa babu alkhairi ba gidansa ta jawo sa baki daya idan aikinsa kuma akwai alkhairi akwai sharri to gurbanin sharri ta kuma sai ta in cira banta kuma sai kuma saura kuma ya tsallake faminhum almubaqu baqiya bi amalihi a ciki akwai wanda zai halakakke shi anan kawai zai tsaya ba zai ba zai tsallaka ba aw almufaq bi amalihi akwai wanda kuma aikin zai tabbatar da shi aikinsa zai taimake shi ya tsallaka ko yaya wa minhum almukhaddar akwai wanda kuma shi sai an yi bagwa sai an yi bagwa tukuna sai an yi ha maza ha mata an yi kamar zai zai hausa mai Allah tsare mu Allah ta'ala ya kyauta shi al-muhaddal wanda zaka an yi kamar zai kasa an yi kamar zai sama an yi daga nan da shi kenan sai dai a samu a cin shi dashi to Allah ba su da masa addu'a Allahumma sallim sallim sai da addu'a annabawa sai ya biya ya abin nan aul mujaza ko da da sakan ka mishi saboda wani babban laifi da yayi ubangiji a nan wurin zai sanya sai an wato azabtar da shi a wannan lokaci wannan mun mutum na so ya fahimci wannan abin da manzo Allah ya faɗa sai ya je can sotu maryam Allah ta'ala na cewa wa in minkum illa wariduha babu wani a cikin bayi face sai ya wato gangara zuwa ga wannan sira'i na wanda ke kan wutan jahannama wariduha sai ya gangara ma wutan jahannama din kana ala rabbika hatimin maqdiya ce wannan alƙawari na ubangijinka wanda abin zartarwa ubangiji tabbas zai zartar da haka kuma najil ladina taqaw wanda suka yi suna takawa ubangiji sai ya tsayar da su wanda zama zalimi na fiya tafiya sai a bar azalimai mushrikai a tsuba a wannan wuri su anan kuma tasu ta gama to kaga anan su ma annabawa ce to za su daga cikin kai shine za su zo suna mana addu'a addu'a yayin da muke wucewa a gaba za mu wuce sirati suna cewa Allahumma sallim sallim akwai riwaya da take nuna cewa daga cikin wanda za su ce Allahumma sallim sallim akwai mu'mini su ma sai riwaya ita kuma akwai yar rauni tare da ita to amma dai babu laifi watakila ya inganta ruwa ta abdurrahman ibn ishaq al-qurashi shi ke ruwaitowa ana cewa wata in ya inganta sai zama wato mumune sun ji annabawa suna cewa allahumma sallim sallim sai su ma suka fara cewa allahumma sallim sallim suna addu'a da addu'an annabawa eh haka ya tabbata a cikin sunan wato at-tirmidhi ta hanyar abu abdurrahman ibn ishaq عن عن النعمان دقا نعمان ابن سعد دقا مطيرة ابن شعبة شو شعار المؤمن على الصراط يا رب سلم سلم واتو أبن مؤمن لا سي سنجورة ونن هنيا لا سرقة واتو لا سفهمتي أدو ونن أدو أدو أو نرانا شعار ستعارفون فيها بينهم شين اللهم سلم سلم يا أبنجي كتيرتر كتيرتر kamar da ramada wannan a tisirar jinsa akwai abbad al-qurashi saduku ne amma kuma yana zuwa da wasu manakir shi sa wasu daga cikin malamai kamar su imamu mutum da suka rawana wannan riwaya kuma in ma ta inganta to ba wai mummune kai za su fara wannan addu'an ba sai annabawa sun fara sai kuma mummune su ji addu'an da annabawa za su yi shi kenan kuma idan suka ji addu'an da annabawa suka yi kuma sai sai kuma sauran mummune su ma su dinga amsawa shi kenan kuma ubangiji sai ya tsiratar da masu takawa a zalme kuma sai a basu anan Allah ta'ala ya sanya muna cikin wanda za su tsiratar lokacin to shi ina jin ba su babu laifi insha Allah sai abin da ya rage mana shine ceton da mumurai Allah ta'ala zai ba su su ma wanda sun shine kadai zai rage mana daga nan kuma sai mu zo mu shiga mu shiga wato babi na ita kuma wato aljanna mu ji abin da Allah ta'ala ya tanadar mana malamai sun wallafa littafai akan aljanna imamu ibn al-qayyim ya da littafi hadal arda ila bilad al-afrah wasu daga cikin manyan malamai sun yi magana akan wato sufofi na aljanna za ka san wato abin da ubangiji tanadar maka kai mumini abin da ke jiran ka da aka kai ka yi maza maza kai aiki za kuma mu zo kuma mai magana kuma akan wutar jahannama ka san abin da duk ubangiji ta zarma duk wani wanda bai fi wato abin da ubangiji ya ce yayi ba to abin da ke jiran sa Allah ta'ala ya sanya mana cikin mutanen ba inda su shiga aljanna Allah ta'ala ya tabbatar da gadugan mu akan da akan da a gare shi Allah ya sanya mu shiga cikin wanda za su bi tabarki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
Allah akbar Allah